الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء uku ga watan Muharram ko biyar ko biyar ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan August shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba to sun kai a darasi na nawa Ayi da nawa za a tashi ko ko za a aka tsaya Kadiri ka tabbatar kari da ashirin da biyar za a tashi ko za mu tashi kuma muna cikin kitabu ali aiba za mu tashi babu da aqiqa babu da zai magana akan al aqiqa babu ilayya za mu tashi al aqiqa ko kuma al nusaika ko al salima duk suna faɗar haka shine za ka ji dai ba haushi ma aqiqa yake cewa ai ba masa ake amma da gida duk zuri ba ma aqiqa ba to shine dabbar haihuwa ke malin ce ta'rifuha ta'rifun al-aqiqa da fi fath al-ayn ayn sun ala mata fatha al-muhmala maradu ismun liman yusafa an al-mawlud mawlud malin ce suna ne da dangane da abin da ake yankawa abin haihuwa wanda aka haifa shi ake yankawa wannan al-aqiqa ne حكم هذه hukuncin ta wal aqiqatu wajibatun 'ala al-mawlud lahu bani yake kira ga suna ko fito da shi karara ragon suna ko dukiyar suna wajibi ne ga wanda aka yi haihuwa wa 'ala al-mawlud lahu rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf wanda aka yi haihuwa wajibi ne to kaga tunda wajibi ne kasan ba ko abin da ba Allah yake ba ka lokacin kiran haihuwa a domin abin da wani ba wani yake cewa duk wanda ya tsira da ya zama ta gidda ba ko a ce ba dalilin da zai sa sai an yayi wa ka cikin kana neman rabu Allah ya za za ku fahimce ni domin lokacin aka baka na wata nawa tara wata tara daga lokacin da mai ɗakin ka ta samu juna biyu wato ko baka sani ba alal akalli ne wata hudu za ka sani amma ɗauka ba ka sani ba to wata hudu biyar an fara antinatal a wata na hudun biyar an fara antinatal ana kai wannan watannin duk gaba ɗaya ai ya kamata ka yi jani ya kamata amma wato ko da a cikin hausawa muke babu wanda ɗabi'arsa za ka ga yana tambarin abin irin ba wai dan mutum zai iya ba ka ji a rediyo za ka ji mutum ya ce wato matar ta ce ta yi a kuna ina wanda ya zo kwanaki muka yi zalla ne ba karatu muka yi ba ko wanda ya zo nan muna ita ta zalla ya ce shi dan lafiya ne dan nasarawa matar ta ta yi wasu suna nan a cikin yake koyi ba ta tafi ta hanyar ya koma kaza kaza kaza sai yake kawai a taimaka masa zai ji dan ya ga halin da take ba shi da komai da misali in kan bai koma ba idan ka je za ka yi ita to amma duk da wannan ba kalla ba yana tashi a nan ya fara fara da zai yake mata dakata ina kake so zai yi kawai zai a wani kudin mota ya tafi nasarawa lafiya sai nake masa su za a kai ka kyale kowa za a kai ka na tashi daga nan bayan na tashi da nan cewa ba da ya kubu waya da ke ya zo ga wani za a kai ki kuma kai ki zai ne ya zo muka yi shi aka yi shi cewa ya dawo karfe goma ina nan gurin yara za a kai ka kowanne zai tafi lafiya har yau goma ba ce ba karfe goma har yau ba ce ba kuma ka san wato ka ce kokolwa ta tana su ta tuna ya taɓa zuwa kuma shi ma kai tana haihuwa a kai ba matar sa kamar domuwa misali kuji wanda take haihuwa wancan karin ba haihuwar a kai wallahi har yanzu bai dawo to to kaga irin wannan akwai ganganci gaskiya isa akwai tawakkali akwai tawakkuli isa ba gudun na yau kawo wannan komo da cewa da amarya da ango da yunwa ba ta zama a aiki daya dole sai yin sai ba biyu a ciki waye zai fito ga amarya ga ango ga yunwa wani ali waye zai fito ango ya bar amarya da yunwa in ya dawo sai wa ya fita yunwa da kuke da wasu biyu ka iya ke amma ba wani karatu da yazo karatun addini da yake wurin da ya saka Allah ke wasa ba babu akwai tawakkali akwai tawakkuli domin da Allah zai ba wa rinjar da take daka ruwa da na Maryam tana zaune a ɗakin ta a inda take kai kaga na Maryam ba ta da miji Allah madaukakin sarki ya jarrabe ta ta samu juna biyu ko ta fita wajen gari saboda mahaifinta mutum kirki ana ta tsaye ana kangwaba ta wajen ga ciki ya fito tana cikin hali na kakani kai take ta zauna na kuda ta zo mata ta zo mata ga kujiran da biyu a kusa da ita duk da wani halin da take ciki Allah ne da ya tsora mata dan ya tsora wata aya a kanta amma Allah bai kawo mata abin da ya ce ta ci kawai ba ya rika ta da biyu daga aljanna ana zuba mata ba sai ce waye tana wannan kwace ne ke hujji ilayhi wujidi an-nakla tasaqatu alayhi rukaban da ya yace wannan kujiran da biyu da gebar da kike jikinsa domin jiya ba a ja a halma kafu ila biyu a nasla na guda ta zo mata tana cikin kiran cikin ku kiran da biyu Allah da yake ta gudu ki kai duk da halin da take me na guda yake ba ko take ne ba amma ta jiki kai da ta jiki ga wannan abun da Allah yake fa kulli wa kirabi wa qalbi aina to yanzu kuma ta sai aka ba ta aiki to shi za ba wani da sanar da aka Allah ki ba ta ruwa ba wannan karatu babu dalili na biyu shi takalli annabi alaihi salatu wasallam yana cewa da za ku yi dogaro irin yadda tsuntsu yake da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu amma a na hadisi na daya ne annabi yake ta zuwa khimatan wa taruhu bi dana ne me tsuntsu yake kwanciya yake a cikin ka ko fita yake da su sabi asibanci yake yi ne karatu asibanci yake shi da annabi yake Allahumma Allahumma barik li ummati fi bukuriha duk al'umma da take sammako wajen neman abinci to Allah zai sa mata albarka ko da aziya ce ina ga yawa wannan tariyar ba iya musulmi Allah ya kai ta ko mutum arni ne inda zai jaji to Allah zai kai shi kaje ka ga yan uwan mu da suke kudu wanda ya fito da azuba ya makara sauri za ka yi da gudu gudu yake tafiya mata da maza mata da maza duk wanda ya taba zuwa kudu ya ga yadda ake za ka ka fito sallah azuba ka kara da sauri inna lillahi a kai kokari ko mutum zai ga ya fito sallah azuba yana ta sauri amma kuma da wato yana da saurin ya yayi sammako amma a wannan lokacin sai karar da su kuma makararru ne suke zuwa suke suke fitowa da zuwa su tafi kasuwan ina magana wanda ba musulmi ba a cikin wannan suke musulmi ko wata a can za su wasu nan ne gurin da za su yi kokari su ga wato sun daga sun yi sallah su wuce kawai to wannan abubuwan suna da muhimmanci mu kiyaye amma ɗabi'ar bahaushe na zama a yi mara hai amma ta samu juna biyu har sai wata tara bai je ragon suna ba wallahi wannan ganganci ne ganganci ne sai dai larura ta zo kamar yadda yanzu zamani ya wato abubuwan suka canja wasu abubuwa suka zo komai ya zama sai inflation ya tashi mutum ya riga ya ɗan yi tanadin sa na dubu saba'in tamanin ɗari idan ka take Allah ya jarrabe ka aka yi mata fiye da yanzu sai ka ne mu je kai bara dubu ɗari biyu ɗari uku haka haka na gwamnati dubu ɗari da wani abu za ka yi to ka ga wannan larura ce mutum ya iya yin abin da ni wannan wani abu ne daban amma wanda bai ajiye komai ba kamar yadda wannan ya zo ya ajiye ko idan ka je ka karar kan bai koma ba dan Allah ka yare duk da hausawa ne akwai bayan Allah da suke min wallahi alazim wani yaro da ya ba ya'yan ta ɗan da uku take har ka haife su dubu uku ce shiga tsakanin da uku uban sa ita ta nemo komai sai mata to ba yana da wannan ɗabi'a gaskiya ba daidai ba ne a musulunci komai yana da ka'idarsa komai akwai inda ake ake ba a so mutum ya yi ganganci wannan shi ne tsari to kaga abin da yake gaya mana yanzu a nan to bari ku ji hukumuha wal haqiqatu wajibatun rabun suna wajibi ne alal mawlud lahu ga wanda aka yi haihuwa kun ga wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ne akwai wanda suka ce wato mustahabbi ne shi rabun suna kun fahimta da kyau ko sai wasu suka ce wajibi ne ga mai iko akwai wanda kuma tsakaji in ka karanta littafin a dubatul mawdud ya akan mawlud dai gudun kai zabi da yuku da kashi da jabo wata wata littafi ne da yake akan haihuwa gaba daya wannan littafin zai ba bayani cikakke ko ra'ayoyin mutane duka zai ga yawa to sai yake shugura ku ji sai yake wala hakikatu wajibatun alal mawludi lahu ragon suna wajibi ne ga wanda aka yi haihuwa kaga ba kai gaba da ku kai da ake wa haihuwa kai za ka kawo rago ta tani mutakafi a tani da inda ba ji bace raguna za ka kawo kansu daya eh raguna da dama ragun da yayi sal sura yayi salayya shi ne yayi sura kar ku dauka wai da babban ba ka je ka kawo ragun da bai da ba kamar da aka baka ka'ida alayya to a suna ba haka ne mutum ba zai je da ko ka gudu ko wanda ya fi da kaida zai kawo dan suna za a a'a shi ma sai ya cika kaida kaga ana so idan na mutu aka yi baba ka kara guda guda biyu kan daya dan dubu tamanin tamanin ko saba'in saba'in ko ɗari ne dan zai daya ba zuwa ce ka burkuce ji dan ɗari da ashirin ka kawo dan dubu arba'in da biyar ba a'a idan da mutum ya haka ba lai ya tayi ko ba ba tayi amma ba haka ake zuwa in zai ke cika sunnar cikakkiya ya kawo ɗan kai ɗaya kamar ɗan biyu raguna kuma an bai da zai samu dama ba to zai biyo abin da Allah ya hore masa amma haka ake so wa anil jariyati kafir idan mace ce kuma tinkiya za a samu kaga ba a yin haka duk da cewa ne biyo rago ya zo ta daidai ne daidai ne ya biyo rago maimakon tinkiya domin ta ma fuka da ya ma fuka da ya ragon ko shi ita ya fi ragon ya fi dinki ya tsada ragon da ke fiye dinki ya fi ko wani umar yawwa sai da halin su kira ne to sai ce a wa an salman bin amir bin sabbi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تغادي عن سلمان سلمان بن عامر الصدي رضي الله عنه yadda na ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa ma'al gulami aqiqa eh yaro lalle za a mata aqiqa yaro ba za a yanka ba ragon juna fa ahliku anhu jamani eh ku zubar mata jini abin da ku yanka mata ba wa alidu anhu al'ada sannan ku kawar mata da kazanta kun da abin da annabi ya kira gashin yaro kazanta shi da ibnu al-qayyim a bayanan da yake cewa kazanta yake kuma wannan duk wanda yake haifi ya haihuwar yaya ya sani za ga wani lokacin daga abubuwan da mace take shi lokacin da faisa take wannan abin da suke kira faisa kamar da ne wuri man take faɗa a littafin ta cewa wannan tiyayyar na su ta ci kasa ta ci waye ta ci waye a wannan tiyayyar wani lokacin za ga ko a ta suka yi a ta zaki za ga aka haifi yaro kansa a dankare ke da shi ibn al-qayyim yake cewa wanda yana sabbaba wa yaro wani lokaci ciwon kai na dindindin sai ga mutum ya dade da ciwon kai rashin ne yin wannan aske an fahimta da kyau ko yana ɗaya daga duka mata ba sa so ko namiji ko mai wani satin nan da ya kira ni a cikin ɗaliban ilimi da yake yana zuwa karatu ji ba wata da yaro namiji ne wata karatu ce ka gaba da jima ka ku yi jima nace idan tana so ta rika ba wani da zai ba amma kokari kuma ka ga dalibin ilimi ya aura nake domin su ba da a kan son zuciya sun ajiye ta su wato sai ka yi a hankali sai ka yi kiba nake abin da ya fi kawai shine a ka kokari ka numfar da ita ta fahimta inda za mu zo nan gaba ku wasu na kawo abin da ya gaba a ce abin da ya zama wajibi ba wasu na ganin namiji ne ya fi daddanta a ce mun da ka kyale ta kawai shi ke nan saboda haka babu iskali an fahimta da ku amma dai ku gane da namijin da mace shi kamar da wuri kan yake faɗa annabi ya kira gashi da shi ka danta idan aka ake gashin da ake tunani zai fito shi dai gashin wallahi zai fito wani lokacin ma ba a ce wani kansa za ka yi na karewa duk ya fita domin da cin ne da annabi ya faɗa an fahimta da kyau ko shi da haka amma ne magana ta nan shi ne ba rigima a kai ba wani dangan ya kawo daga jijiyar wuya tsakanin an sauka lafiya ai sai a zauna lafiya ko yawwa to zai ce um kaga zai ce a kawar da wannan sannan a lokacin da ake aski wanda mu kana zaune a su wallahi za ka kamar ka tayi da kyau wani yara wani kuma za ka tafi ba komai a kan Allah ya ce ba ki ba komai za ki zara zara ba ba ya ji wani kuma ba zai ji ba sai ya ga ya to wannan shi ne to kun da annabi ya kirawo bashin haihuwa ne a kanta wani aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga rana aisha Allah ya kara mata yadda take amma da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ukka anil gulami shafi kun ji annabi ya umarce mu yankawa yaro namiji kuma kai guda biyu ko raguna biyu ko gundurobi ko akuya biyu shi ma fa wani ganye ce ne suna da afiya ya faɗi kamar da muka faɗa alayya ko buzu zaka je biyu guda biyu domin ta dai wa an jariya tiyatan idan mace ce kuma a yanka mata akuya daya ko tinkiya daya in ga yanka biyu ba yayi kuma ana faɗa Abdullahi da Abbas da aka haife shi ba haifin sa raƙumi ya yanka ba in Allah ya hore ma raguna ko ba za ka yanka ka yanka kan da yake da alfahari domin lan yana da lalu abuwa wala dima'uwa wala sun yana da zaka wani shi ma a ragon suna ana bukatar kai dan Allah bare ko wakatu ha kun ji abu da daya biyu na uku wakatu ha yau ya ce yankan to nan ba yana da wani mai wa anil hasan an sabrata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala kullu gulamin mutahal bi aqiqati duk wani abu na haihuwa a rataye da a jingine yake shi da jingina a rami idan ka da yake nufi da jingina shi ne ka ba da wani abu naka a baka wani abu in ka dawo da shi a baka abin ka ko to shi ma duk abin haihuwa jinginar ka ka bayar yana a rataye da abin dabbar ka sayan ka ragon sunan ka ko akwai sunan ka duk abin haihuwa a rataye da abin haihuwar ka a jingire ka har sai ka ba kayan kamar sannan ka karbo shi dan da baka mai yanka ba yana nan a matsayin jingira shi ne karate duk dan ba ka ba yanka ba rago ba yana nan a matsayin jingira shi to in ya girme shi ba yanka ba ba za mu zo karatun ku jinan gaba karewa ke da wasu ke cewa ba a wani ka girma ka tuna mun sunan ka mutuwa za ka yi ba biya ba ka kawo sunan ka yanzu mutum in ba da ba ba تديك هذه تذبو عنه يوم التابع زعل ما ينكاران عيني نبقي وتنبع يوجد عيني نبقي إذا أتى يكون متين ينزو بايم مغربا ina jira na ga je ki bayan magana mai jira ai mai yanka wannan magana sun taba yin gaban ta gobe a cikin wani jawara ai yau yau yau laraba kace ba rana kaza ran alami me yasa kun yarda da ni da dai ake amfani ba da yini ba a kuma sai an ga dama wannan wannan ba da yini ba ne yanzu mutum ya wuce yanzu yanzu in dai rabu tana za a iya kai ne a ciki za ku zo a samun jana'i ka ji waɗanda aka kai manya ma da daddare a cikin kula ba wura gidi ba karewa ke bayan na zo dinar albani ba da yanzu nan gidan da dan aka yi zo dai wani zai ce ai zai ba a kyauta ko ko ina ba a kyauta gaskiya ne ka dai ci gaba da bayanin ka ba wannan dalilin da ka saba dalili ba ne kun yadda da shi gaba ɗaya cewa wanda aka haifa yanzu bayan magariba sai ra'a lalu za a yi mai suna duk kun yadda saboda dalilin ne nake so ya fito ya ce saboda dare ake amfani dare to shi ke nan dare ɗaya yau gobe biyu gobe alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi biyar litinin shida talata uku in dai dare ne to ranar talata da daddare za a yi kamar shi ne kalatinka aka kake yawwa kai ma da jaran za a amfani kai ma da jaran za a amfani ke wani da yana zalibin na harko sai yana wuce shi gani ke fara zuwa sannan yi ko na gane karatun naka dare ke fara zuwa sannan yi to me kake so kace in dare za a lissafa mu je zuwa lissafa kan mu in dare yake fara zuwa kaga daren ka da yau ya shi ne bayanin baba wa kai bayanin kuɗi kuma ba wani ne bane ran talata kenan za a yi magana na yadda da ke a wancan karatun cewa malamai suna da magana akan cewa shi ta an ga wata yanzu za a fara karawi na yadda da wannan karatun amma in shi za a amfani wajen haihuwa kar ku manta cewa yau mu yini annabi cewa yini ba dare ba yau mu tabi a yi ayyukan sa na bakwai sai da abin in kun gane wannan da yau rawu gane lissafin yau dai ne yin sa na farko an haife shi yanzu bayan magarba gobe daya ko alamis daya kuna ganewa juma'a biyu lahadi uku asabar hudu lahadi biyar litinin na canza su shi kenan alamis daya juma'a biyu asabar uku la'abi hudu litinin biyar talata shida laraba yaushe za a masu nage eh to sai aka aje shi yau bayan azhar ko bayan sha daya yaushe ne yin sa na farko ina so ku gane lissafi yau da yin sa na farko yau yaushe kenan laraba daya kuna ji alhamis biyu juma'a uku asabar hudu lahadi biyar litinin shida talata kuna gane lissafin ake idan aka aje shi da daddare ne bayan faduwar rana ne ba a samun iskani ko kuwa kafin faduwar rana kafin faduwar rana shi ne za ka yi rigima da tsofaffi idan ba kun bai da yake ko amma dan ana aje shi bayan faduwar rana lissafin ka da za su duk ne kun gane bambancin kuwa yawwa dan ba za su kiyaye kuma ba kar ka je ka debo ko kai rigima da duk ba su gane ba gane su kawai amma dai tsarin yake shine wanda karan ajiya yake take ba wanda ya kayan ka ba kun bayin da ko wani guri ne nisa ba wanda ya sani in taron su zasu da al'ada su zo su yi taron su an yanka amma dai duk wanda aka haifa bayan faduwar rana shi ne da samun da yake tafiya dini a tsarin bawuri da tsarin kuma yadda addini ya amma in da rana ne ko da safe bayan rana ta ta fito zuwa faduwar rana to shi ne da iskari domin annabi cewa yau ayi ne bakwai la shi za ka kana da yaya da yawa sai ka wani kayi kayi ta ba akan da yake wani kuma dan sauti amma yayi gobe ba yayi ana so ka mutsari ne da sunna yake take kawai wallahi wa alam to wannan shine kun ga shine yau mutsari an gidi an kana so ka rike karatu shine cewa ka annabi ya ce yau mutsari an gidi ba ne mutsari an gidi ba ko ne da mutsari an gidi yau mutsari an gidi ayyibin bakwai ka wa yuhlaqu ra'suhu sannan kuma za a aske kansa wa yudamma a sanya masa yau ce ranar yau ce ranar suna wanda hadisin haka ya nuna shi da wace suka dauka cewa ba a faɗa sai kai yanzu mun yara a ce ba a faɗa sai ran bakwai to a kyale shi da ba a faɗa ban mar haka yani sai a ba ba iskani ba to ma cewa kuma ranar fa ran da ga yaro za ce sunan zawadi suna dalili ko ba su dalili ne dalilin dalili ya haifa annabi alaihi salatu wassalam da yana fitowa sallar asuba yace an mun haihuwa za ta bar sunan ibrahim kaga shi kowa yana da dalili abban da wannan ma akwai wani akwai wani dalili banda na hadisi akwai na aya wa inni samaituha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha an bayyana da kyau ko to karewa ya ba halaka kafin sai ya zo azabar azabar duniya abuwa ne ko ba haka bane karewa ke nan sai ma zo ba amma abuwa ne yana kan hanya saboda haka duk akwai dalili kafin ya zo za ka iya samun suna ran da ya zo za a iya samar in kuma baka dawa waje ran bakwai ta faɗa yayi duk wanda aka yayi ba wanda zai soki kowa ke nan duka yayi yace baya faɗa su gare ni an gane ku yawa wai san ma a sanya ma suna a wannan ranar wai ta abu da rajuli an ya uka an nafsi to ga gurin an so ga mutum yayi wa kansa ragon layya ya yanka wa kansa ragon suna sai in alima anna abahu lam ya uka anu in ya san ba ya zo da yanka marwa yanzu kai Allah ya huri ba har abuna kake biyarwa ko jami ko kaza ko ka ko yanka wannan rabon baka ce dan suna na ne wallahi bare kuwa a yanka shi ka ga mu labari gurin mahaifiyar ka kuna yi rashi ce wallahi kaga lokacin ana tsaka biya lokacin kaza ne ai lokacin ya ce bai tafi ne saboda wahala da aka shiga ba ai ko suna ba ya ba labarin ya zo ma ya ji kenan sai ka sa a ranka cewa ai Allah ya zan wa kai na ku lima zaha an rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saboda abin da ya inganta daga annabi alaihi salatu wasallam annahu aqa an nafsihi ba'da ma burita nabiyya shi yau kansa ragon juna sai bayan annabi ya je kan 40 ma ya kawo kansa ragon juna sai mu ga ya zaki ke shi kun ga karatu da ilimi sai ga ba za ka ta shiga duhu ba kun ji wannan in ba dan karatu wajen yara in ka ji labarin jawa ka zo ne da maka shi yana ko ba haka bane yawa amma karatu daɗi ne ka ga ya warware ma matsala ne nauyi a lokaci kan kai cewa annabi ma sai bayan an aiko shi a annabi yayi wa kansa rabon layya ta mutuna akwai to anan mun ji cewa annabi bai yi bajeran da aka yi ba kun san ana magana cewa mutum da bai samu dama ba ba yi alat ba yau ya kamata ya wa kansa yanka na ragon juna ba yi ma alat ba ke shi ya za a yi zai siyo a ranar ne wasu malamin suka ce sai ya bari biyu a ranar bakwai ta zuwa biyu tsarin sha hudu ke in ba a samu ba ba ikirin da ɗaya ana son wannan mutahabi ne in bai yi ba durin da kayan kadaliya akan yayi amma ku sani cewa ana iya wani ranar yayi ranar um laraba ya kamata a yankan to bari laraba ta sabu ba ku kun fahimta da wanda haihuwar take sabuwa ke amma wanda an riga tsawon lokaci kawai a yanka da ragon nan yaro kawai wani ajiye zo ta kansa kawai a yanka an gane ko wallahu a'lam kun ji wannan bayan an aiko annabi a matsayin annabi sannan yayi wa kanka yanka kuma ba magana cewa wai in kace zaka mutu ka kawo mutu shi ne dai baka ba mutuwar da zaka ba ga yawa kawai daga jira goje a mutu an dade ma ba gaba ba wata kila ma yi ta ako fi hakkin maulid to kun gani abin da ake so dangane da hakkin abin haihuwa mutahaddi akan hakkin abin haihuwa abinda aka haifa ma na farko awwalan tahliq wa yi mata tahliq shine samun wani abu kamar dabino a tauna a wasi a samar a kan hanyarsa tahrim ana abi musa radiyallahu anhu qala ولد لي غلام ابي موسى الاشعري عبد الله بن قيس yake cewa an mun haihuwa shine ولد لي غلام yake fa ataitu fa ataitu bihi nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na dauki wannan dan in tafi da shi gurin annabi alaihi salatu wa sallam fasammahu ibrahim kun ji to ga dalili na gaba ana kai dan da aka yi wani sai da yake sammai ko ibrahim ba na sanya mai sunan mahaifina ibrahim an fahimta da ke ko shi da ake cewa ibrahim al-mu'azzam da annabi ya sa sunan mahaifinsa ne annabi ibrahim abul anbiya amma sai aka mallaka da al-mu'azzam wanda ibrahim khalilullah wannan kuma mu'azzam in kana so ka bambance shi kenan amma dai duk ibrahim din babban ne an fahimta ko to to kun ji فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فأنكه بتمرة النبي يوم التهليل يتولى دجيل ويسام الأكمل أكن هالجنة ودعا له بالبركة sannan ma addu'a cewa Allah ya sa mana albarka Allah ya albarkace shi ya raya shi ya sanya ba yin tafiya yin muke fada wa da ba'u ilayhi ya miko mun ji abu mun kana shi wa kana akbara wala da abi musa shi ne babban ƴaƴan abi musa da shi ƴaƴan da gaba ɗaya shi ne babban shi wannan ibrahim to anan ibnu al-qayyim da malam al-qayyim sun yi bayani sosai akan cewa talikin na baba kowa ne shi ba musamman yanzu da cututtuka suke yawa ana yin ne don neman albarka amma kowa ya sani cewa annabi alaihi salatu wasalam idan ya yi tare babu wanda ya fi tsafta duk duniya domin asuwa shi na na riga kace shi ne aikin sadaka saboda tsabar goje bai ba zai iya zuke kira mutum ya zo ya wa ɗanka ta hali kuma haƙorin da gire ne wa gire ba tutar Najeriya kai ba ka san tashi wa cututtuka kala kala kuma bai immunity sa is very low very weak da zarar ya ji shi kuma ka sa wa yaro cutar da ba zai warke ba ya mutu saboda kaga musulunci ba zuwa yace kowane wato ma haka wa dabba shi zai zo ya ɗanka da hali kuwa saboda haka a kiyaye dan kana je kowa wata tsohuwa dan an yayi wa ga wanda kawai ta dauko ta zama tun goro ta zaro da jino ta tauna ta sa ba dai bane ko ne ya ko kawai a'a ai ko mutum ne ne daga ta malami ne in baya goge baki karku bane ko kuma yadda cututtuka yanzu tashin nan yayi yawa na cutar hanta da mataki ko abin da ya kama da wannan yanzu a zuwa ya fito yawo a kawo karamin jariri sai an biya kar mutum yanzu ya ce ai sunna ne sunna ne kuma ya sun faɗi ka'idoji da zai karanta malaman sunnan kai saboda haka ya kamata a kiyaye tare mutukar aka tabbatar kowa an bakin gaba tsafta a hakura eh wasu ma za ka yi da suke dakawa suke duk da cewa ba maganar daka ba ce albarka wai ake so ta mutum mutumin shi ne taurawa ake so a samu amma ka kiyaye ko ta kiyaye ki alifun bawu madabun sa a baya in baya kuro to wallahi kar ka saka kirai ina ga ba asuwa ji goje baki duk wannan ka'ida ce a tabbatar bai da wata cuta ce riya wannan shine ka'ida kan mutane su dauki addinin mu kuma a ciki wanda zai yi wa ɗanka tare ka tabbatar yana da lafiyayyen jiki lafiyayyen yawo yawwa sannan mutum ne da garka in ka tabbatar kai ne gidan gawa biyu da garka wani kake ko ba ka wani yawwa na biyu an kura masu yi yau masariya za a asiya masa kai ranar bakwai ka san a ba ta abun da cewa dan zaki ya kuka ciki ranar suna ba nutsuwa gaba ɗaya ina da ba nutsuwa wasu haba ko wasu ce wai to ka bari a gama taron tun ba ya taro ba sau da haka wannan shi ne wacce sabduku bi wajen yi jibba sannan za a yi sadaka da kwatankwacin nauyin wannan wato gashin shi wannan ka kai zuba auna ake kawai li yuki zu sa'atin bin sa'atin ila ba Allah Allah ya baka kudi ba shi dubu daya sabo ɗin ɗari ɗari ko ɗaya hamsin hamsin sababbi ka ba wa zabi sai ya yi kusa shekara ne manta ka ba domin mutum da wanda yawa aiki a baki dubu daya wajen mutum goma ne misali in ba in ɗan ɗari ɗari ne ke to ka ba shi a lokaci guda har duk za ka ji ayan da ya san su eh da zarar an shekara biyu uku ya san shekara uku ake yaro za ka yi nema waya ku gaisa domin ka kuma kira ko ba haka bane ki zo da haka wannan shi kai masa alkhairi yadda Allah ya hore ba Allah ya zo shi iyalin ka lafiya da ko kudi ka bai har ka da kudin ka ba shi dari biyar dubu daya ba shi kuma Allah ya hore ma dubu biyar har dubu biyar ana bayarwa ya danganta da yadda mutum yake da balagara wanda yake da kanji dan biyu ke wajen Allah kuma ga kudi aka san lokacin ya zo sai kai ma alheri shi ma wanda ba zai manta ba to shi ne yake gaya mana yake to kaga za a auna gashi shi ba dole wani sai ka auna shi ba kawai kawai kai kiwa eh nauyin kudin shi ana rubun yawa sai yanzu mutum ya dauko nauyi ne ba sai ya samu silan laba lokacin silan ne yau samu jira biyar silan na ya loda sun fi karfi kagan ba haka ake nufi ba ana nufin kowa ya gurgudan abin da zai iya eh to shine malai yake gaya mana cewa عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته هو da yaro mun ji hadisin da muka wuce a jinjina yake da abin sunanka dabba sunanka ya ba da jinjina ne har sai yayi yanka sannan za a waje wannan jinjina tizbawu anhu yawm al-taliya za a mai yanka a yinin sa na bakwai wa yulaqu ra'atuhu wa yusabba a ce gashin sa kuma a sani ya masu suna mun yi wannan bayani wani abi rabi ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana li fatima an karbo daga abi rabi Allah ya tsara masa yadda ya ce wa nana fatima lamma wala datil hasan annabi alaihi salatu wasallam ya ce da nana fatima lokacin da ta haifi alhasan in hila ki ra'atuhu kije ki ma aski haka yake da ita a ce masa gashin sa wata saddaki bi wazni ka'ari yibba kitabu azba kun ji da azurfa suke sadaka gwargwaron nauyin gashin su ki bayar kuma su kagana su da yawa domin ƴaƴan laraba ne gashin da yawa ba yin namu kibiri kibiri ba ba ba da yawa gashin ake haifar su ne a fidda din da za su bayar da yawa ita ma alal mataki na ki bawa talakawa an fahimta da kyau ko mabukata kenan kaga ashe bayan wanzami za ka iya dubo su dubu biyar za ka bayar ka ba wanzami dubu ɗaya ka nemi wasu ba bukata ka ba su ɗari biyar ko dubu ɗaya ɗan sadaka ake so an ji wannan ko to kaga anan an ce alhakan ina wuce ne ba rana ɗaya ka je ba mun ja faɗa wannan hakan da wuce ne bambancin su shekara ɗaya ne ko nika na na faɗi ma kai ko nika ta haifu alhassan shekara mai zafi wa ta kuma haifar wuce ne ana shayarwa da goyo kom da ya ke cewa ciki da goyo haka ce shi za ce sun suka zama kamar ɗan biyu ai an yi ba ka ganin wasu ɗin haka ake haifar su yau wasu kamar ɗan biyu da na farko da na biyu kafin kan cewa ya ta fara kula a na farkon nan da na biyu mafi yawanci dama ya haka ake amma da kanta ya waye kuma a waye gobe da ba ita ba a waye da to ki zo da haka wannan ji ne amma wani yawanci za ga a wannan tsarin suke tafiya na farko da na biyu ba tazara da yawa amma in boko bai ne yanzu a waye suke zuwa za ga da tazara to alhazar warutai ba da kani ba ɗan biyu ba ne shi sa mutum na taɓa gaya wasu ɗan bi'a na ce ai ba ku kuka gaya wa kasar Hausa malam Bahaushe kafin ku zo ku fara sallar shi an ci dama yana girma ma'anar da dalilin ko shi ne domin waye da duniya waye ce yan biyu na kai ke kun ba Bahaushe ba Bahaushe ne kawai zai haɗu yan biyu ya rika yawo yana yan biyu na kai ke kuma ya sa Hassan da Hussein ko Hassan da Hussein ko ba haka bane to ya za ka zo ka ga wani wani zai zai ce mu 96 94 nan shigo ba ya yi da ce mutane ne kan saka wasu daga cikin malamai suke faɗa cewa to ai daga saka ke wannan mun za a gaya mana hali bai daga saka ke to saboda haka wannan shi ne to sai ce na uku mutafi na uku akan jariri shine khitaru yawmal thaniya yi masa kaciya ranar bakwai to ka zo ta magana a ce yin kaciya ga jariri ba ba rashin daidai ba ne wallahi hasari ma yaro ya ko hutawa suna ta kawo wasu kakale ba wuce waje ce ba a zo na farko rashin tausayi ne sannan abu na biyu suna cewa wai malakutar da ba za ta yi ƙarfi ba sannan abu ne uku akwai wani abubuwa da suke fara gaba ne wani na abubuwan ba na sanar lawa bai halin sunna kawai abin da ake so ka je gurin likitoci ka nemi shawarar cewa idan aka ga yanayin yaron da aka yaron da aka yi ba a yanayin jinin sa ba zai tsaya ba da an duba lafiyarsa kam kamar irin manyan asibitocin nan sai an bincike a kan yaro da jininsa da waye da kaza sai a ce to za ka iya yi to kaga shi kenan amma ba bambanci yau wata na abu na guje a ce tsabar ruwan wai so kace ka hana shi ci nama naman nan yanzu sai an makaciya ababa ne sai an makaciya za a ci an ne Allah ya hore ko da yake za a ci nama sai dai duk ne da yawa ba shi da alaka da cin nama yanzu mutum da wanne da girman sa aka aka yi musu kajiyar ko ba nama ko ba ga wani jiwa wanda kansa yake yawwa babu nama amma da kai da an ba za ga wannan lokacin duka mutum ya kan yi wayo haji sai ka habar da kiyo ba amma wala iyayen ba a baya ko an fi su kudi amma sun fi wadatar su amma yanzu ga kudin nan za ga ba wadatar su duk wanda ya wani shekara talatin ya san dai irin kafiyar da ake yi ya tara kaji sun ba da kaji amma dan shi tauran zuwa baya sai dai ya hakuri ba in dai dan shi tauran ne to Allah ba shi hakuri a sai wanda Allah ya sani illa man rahimahullah za ga wannan tsarin da ake yi domin da ba yayin da iyaye suke a baya da an gama da yawon ke za a sa shi a firayim ai mata ba kun kaya ya rika yawo gidaje na ai sai man barka kuma wannan barkan ba da zai zaga a makota kai iyaye na da sun fi karamci wallahi a wannan zagawar kawai a je miki cututtuka kana kala an fita lafiya ai sai wa iyayen sa barka shi ma ne Allah ya jauka to wannan ji kaga sai ya ce to za a yi man ranar bakwai ga shi na ana ta zamani da an yi bambancin su suke sa bana hudu biyar ya warke wallahi bana biyar ya ya warke a can zuwa ba ku ya ce shi kenan ya warke ba ma zai san shi ne ta zo ya ga yara da kaciya ya gane yara dan manya wani ya kaciya shi ne ma san an babba in Allah ya wuri ma ku cika biyu ka za sai an maka kaciya za ka riƙe kanka ruwa a wala shi ne wani wani ya ce wani wani da yanzu suna da tauna da wani ake ake wannan mun ta kan yake da tauna akan wata matsala ce zai kai ka da tsakanin ka da Allah rabanka da kaza tilo ji wani makaji yake ga yawa sai shiru to lai ya wata yace to ka taba cin kaza guda kai kadai guda tun da kace sai ka ji kana da yake ya rantsi da Allah bai taba cin guda ba guda yake ko ba ana magana kana zaba yake ku eh wani da ne ba a ci zo da kake ni na wanda aka bi ke da dauda yake tun da yake da taba cin kaza guda ita kadai kai kadai ka ci yake bai taba ba yake to kai kana za mutane ba shi kuma yanzu ka auna tsakanin da Allah kai zo lokaci kaza guda wanda kai ka ci ka dure ko da ji za a masallacin da wasu ba za su fita ba wallahi domin wani ya gama ciwon ba ya zai biya haka wasu ke yi da ciwon ta da ciwon ta arba'in ko hamsin duk biya da su zai in ka ga ya ci to kaga za ta je dai a raba a gidan su wannan kuskure ne kuma ya kamata a rika ci an gane ko a wai jiji kuke nuna haka yake shi ne faɗa ne riga ne ba wuya to wannan shi ne to kaga sai yace libara wa da barani fil mu'jam as-sagir an jabir anna rasulullahi Allah na ga ba inda baka taba cin kaza guda ba baka more ba guda guda a matsayin sa na mataki a matsayin sa na goron ne yadda ake ruwa ba ka siyo ta kawai ka je sai ki ku ba yau ka ce to yau goron da malami bari in ci sannan ka samu lemu mai sanyi five alive ka ajiye ta kulu wajen abu hani'an haka ka more idan kana wannan sai kanka za ka ga namun jiki ka bayan canja amma kai ta wahala ba ka cin kaza guda Allah ya kiyaye to sai ce um limamu rawahu da barani bil mu'jam as-sagir kamar da bawo da barani ya rawato a cikin al-mu'jam as-sagir an jabir anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka an al-hasan wal husayn kun ji ko annabi alaihi salatu wasallam ya yiwa ya yankawa al-hasan da al-husayn ya yanka musu rago وقتله مالي تبعك اجار زنتي يا قاري ran bakwai annabi ya mata kajiya to kaga ba za ka hana mu ba ranar bakwai gini na bakwai a ranar aka yi mata kajiya ga kajiya ga aski za ka ja kuka gurin kuɗe je gobe ai an gane ku yawa ولما رواه في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما kuma abin da aka rawaito a cikin Hausa daga Abdullahi da Abbas yana cewa Ali bin Abbas kala sab'atun min as-sunnah abubuwa guda bakwai suna daga sunna kun gani dan gane da yaron da aka haifa ba israbi akan karamin yaro yawma sabi'i ranar bakwai bara ku ji na farko na farko yi sabba ya sanya masa suna wa yukan sannan ai maka biya ina sauran bai kawo sai muku dake dake ko don ka koma cikin littafin za ka ya ƙara ka dai ce wari ma ta anhu al'ada sannan a kawar maka da dattin kansa shine ne aski sannan na hudu wa yusabu ko wa yusabu udnahu idan mace ce za a kula kunnanta a rana ake kula kula kunne ba kun ga ba yi magana akan kafiyar mace ba yawa ba mu magana kan tafiyar ba sannan wa ya'qa anhu ko wa yu'qa anhu sannan nabiya nabiya ne ko sannan sai kuma ai masa hakika mahallin jari a yanka man ragon suna ko dingiya sannan na gida wa yuna qara'atuhu sannan sai kuma a asri gashin sa yumadu anhu al'aza kaga ya bayyana jama abin kenan a shine zai yi da karatu sannan wa yusaka bi dami annan lokacin shine bayan an aske kuma sai a samu lafaran sai a gura amma wasu suka ce wannan yusaka bi dami bayan abun a jahiliya ba a tsebo jinin sabon suna a gura a wannan shine abubuwan da malai kawo dangane da abin da ya shafi sabon suna maganar kaciya kuwa wannan jima wato malamai a ta malaman fiki wani suna magana akwai wasu abubuwa da ake faɗa akan cewa mutum da aka yi kaci a tafi kaza wasu ya wani ba a yi mata bani ban maza za ta rike sai sha'awar ta zama kasuwa wasu kuma ta ce an aka yi ma sha'awar ta za ta wannan ba ka da matsala da ya fitan ganta ma yanzu da abin da ya shafi al'ada wasu na cewa a'a za a yi wa mace saboda mace annabi ya faɗa hadisi da ke cewa idan ka kalla ka tare da tare idan kafiya ta haɗu da kafiya kina kaga hadisi ne na bukari kina suka ce kaga an ce mace ma tana da kafiya amma kai haddara akwai garuruwan da yanzu a Afirka har yanzu kire wasu garuruwan kuma an daina saboda matsaloli da ake samu amma babu dole kar ka je za a yi dace da matsalolin nan a samu wanzan ya fafa ka yarika da zama mai yawan fitsari da ganin kuma a samu matsala kuma yana da kyau ko yawa likitan dida wato karatun zamani ya nuna cewa in ba yi ba matsala saboda haka fasalu ala zikiri da matsala ta taso daga gurin likita a tambayi da irin wannan karka je wani wani ya baka fado da zaka zo ka rika da razani ko ai ta kace kuɗi har yaro ya girma cikin wahala ya kamata a kiyaye abubuwan da tun da ka gaba a wajen dama abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sanin sa wanda muka yi kuskure ai na ga mun zo karshen babi za mu shiga babu da zai magana akan da daban cin abinci to ka gwara a fara cin abincin sati mai zuwa yanzu an gama da juna sai ki ba sai mun kara mun ki dai ki kara Allahu alaihi wa alaikum salam alim ba da dai bi yawa wato wannan da bai da kai yau wannan da yake ma yana da matsalar likitanci abin da suke faɗa ba shi da alaka da shi ma jariri kawai an ce dai akwai wanda gidansu family din suna gadon matsalar makogoro to kuka san kuna da wannan matsalar sai ku je ku nemi likita a cire ko kuma likita ya ba ku shawara shikenan ku fahimta da kyau ko yawa amma sai sai a iya ko tubatin musamman da yana hannu na ina duba ina duba wannan matsalar ni ina so gani babu inda ya kawo a wanda na duba cewa a cire dai kun fahimta akwai addu'o'i da ake yi da abubuwa wannan ba da matsala kana jin tsoro shikenan amma aka san babu jikin masu matsala ne su sai a je a nemi shawara ta likitoci a gaya zai wallahu a'lam haka kun ga yanzu ya rubu bai gaba gaba hasu wannan matsalar mun ta taura ta ta jibo ka bayan mun gama saboda haka sai ka nemi karatun ko ka nemi wani ya yi ma bayani wallahu a'lam na'am alaikum salam haka jahili ai ba dole yanzu ba a dandanan girki da ramadan ai tauna za a bacci yawa za a yi ba kawai an tauna kan harbi sai a dandaya a da a tabbatar babu virus a cikin bace a tabbatar ba corona virus ina ina da yawa yawa sai ka je ka dangula yaro lata biba wallahi Allah ya biya na na ji na gaskiya albashi ya tsaya inda yake dubu goma ta gaba ga komai ya tashi raguna da dubu ɗari haka haka haka ai wata ba ta san babu ba ɗabi'a ce za ku kama gidan babu kana miƙewa za ka ce ba maka na ta manta wannan karatun gaba ɗaya kai ka san ina jin ka wato la yukallifu Allahu nafsan illa Allah ya dora ma akwai da aka ce ta yi wani goma na abdalla da jira faɗa cewa wani biyu ya ga za a ci wallahi ba za a yi abin kunya ba sai tura gidan za ka kawo ragon da aka kawo aka yanka aka zubo mai yake kuma yake to a yake Allah bai dora mu ba ba ba abin da Allah ya dora mu shi ne wani suke zaki yanzu wani zai kawo kuma ya ci to kallo zai yi babu saboda haka a sun kawo ba sai ya riya ba riya ba ne biye ba amma dai na faɗa a baya cewa ba ba daidai ba ne ba hauji da zo na yake da gara kan Allah ke wata ruwa amma in irin wannan larurar ce take ci ba komai Allah ya tsora masa wallahu a'lam Allah ya dace da ku awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya yi mana muna roƙon Allah da sunan da jawawa da kuma da ɗaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi cikin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yi mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya Allah madaukakin sarki ka kara musu lafiya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da tsada in kawo kanmu Allah الله كذاب أمنا نجد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع الباب يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين